من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا اخوان مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarin albarka masallacin a hiya usunna da ke wannan unguwa ta mu ta fantami nan fadar jihar gombe domin ci gaba da darasi na alkur'ani mai girma wanda muke bibiyarsa a wannan darare masu albarka na watan ramadan yau muna yini na alkamis daren juma'a wanda ya daidai da 22 ga watan ramadan yau hijira da shekara 1444 idan ba manta muna cikin sautu hudun alayhi salam sura mai namba ta 11 daga sama zuwa kanta karatu ya tsaye da mu karshen aya mai namba ta 65 yau za mu tashi aya mai namba ta 66 a wannan sura mai albarka suratu hudin alaihi salam yau muna dare 23 haka ne yinin 22 dare 23 kuma ga shi dare juma'a an gane ko sai a dage Allah ya samu dace malam bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء أمرنا نجينا صالحا نجينا صالحا والذين آمنوا معه والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز
ajiya mun je da qur'ani yake ba mu labari annabi salihu alaihi salam yake faɗa wa mutanensa risala da Allah ta'ala ya turo shi da ita ya bi sahun yan uwansa manzanni da suka gabace shi annabi nuhu alaihi salam da annabi huda alaihi salam ya bi tafarkinsu irin tsarin da a wasu cewa a bauta wa Allah shi kadai kada ana shi da kowa bai tambaye su lada ba game da abin da yake karanta musu shi ladan su iya ga Allah subhanahu wataala a har ma suka bukaci cewa a zo musu da aya da wata mu'ujiza daga Allah domin su gaskata manzancin annabi a salihu alaihi salam suka buƙaci dutse ya yi taguwa ta matara kuma kuma hakan ya faru da hakan ya faru annabi salihu alaihi salam ya ce to ku sani wannan naƙatullahi da kuma aya wannan taguwan Allah ce kuma aya ce gari ku kyale ta ta ce daga ƙasan Allah kar ku cutar da ita idan ku cutar da ita da mummuna to azaba tana kusa da ku Allah zai dafe ku da wuri to daga nan ba su ji maganar da ya faɗa musu ba suka soke ta Allah ya ce to ku ji an ba ku notice na kwana uku kawai kowa ya je ya gama tsiyatakarsa kwana uku zai zai koma lahira kuma hakan ta faru a bayan hakan ta faru sun soke ta ɗin sun ƙaryata abin da annabi sabi ya faɗa sai allah ya ce ta falon ma ja amurna lokacin da al'amarinmu ya zo shine halakuna ke lokacin da za mu da su mu halakar da su in ji allah a falon ma ja amurna na jaina salihan sai muka tseratar da annabi salihu alaihi salam wallazina amanu ma'a da shi da dukkan wanda suka yi imani da shi kuma wannan shine salo na alqur'ani ko hikima ta Allah dubba annabi in Allah zai tsallaka da ito da jama'a su da lakar da shi da al'umma sa da suka yi imani da shi ba za a bar ko ɗaya ba an fahimta inda annabin ya tsira to haka su ma za su tsira waɗancan kuma yadda jagoron suka halaka su ma ga za su halaka saboda ka zama ƙarƙashin mutanen kirki da imani da su da hanyarsu to ko a lahira za su marana ko a lahira za su yi marana wajen kai ga taugar su tafi aljanna an fahimci wannan kisa duk inda Allah ya ce wallazi na amalu ma'a wallazi na amalu ma'a da shi da dukkan wanda suka imani tare da shi a nan ba a faɗi abin da aka halakar da su waɗannan samudawa ba mutanen annabi salihu alaihi salam amma a can wani gu Allah ya tana cewa da tsawa aka halakar da su fa akazatuhum sayha fa asbahu fi فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين na'am ka Allah mai gano كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ko da ke a wannan sura ne ba muna dab da zuwa go Allah ta'ala ke cewa su da tsawa aka halakar da su tsawa wadancan mutanen annabi nuhu ruwa da shi ya halakar da su mutanen annabi hudu iska da iska aka halakar da su su kuma waɗannan tsawa aka yi musu mala'ika jibril alaihi salam ya zo ya musu tsawa kururuwa to duk wanda ya ji wannan ƙarajin shikenan ya mutu ya kuma lafiya kan Allah da iko ke wala duk wannan tabargazar da ake ba Allah iya turo mala'ika iya irin wannan tsawar wallahi ba mai kwana a duniya duk abin nan da ake a kasa zama a kasa sai wannan a yi ta fama wallahi tsawon mala'ika ɗaya duk sai mun mutu Allah ya bar duniya haka ba kowa wannan abun Allah ba komai ba Allah ta'ala ke cewa na jaina salihan muka tsayartar da annabi salihu alaihi salam wallazi na amanu ma'a da shi da wanda suka yi imani tare da shi wa hum arba'atu ala maliki ce mutanen annabi salihu da suka yi imani sun kai mutum dubu hudu bi rahmatin minna Allah ya ce da wata rahama daga gare mu najjayna hum min khizi yawm iz muka tsiratar da su daga kunyatar wannan yin duk wanda Allah ya kama da halakarwa ya kunyata shi yine wa min khizi yawm iz ko yawm iz an karanta bi kasari ta atilmim yaumi iz an karanta da yauma iz wannan yinin da aka kunyatar da waɗancan aka halaka su to Allah ya tseratar da annabi salihu alaihi salam da shi da wanda suka yi imani tare da shi Allah ya ce inna rabbaka haqiqa ubangijinka huwal qawiyul aziz shine alqawiyyu mai karfi Allah ya fi kowa karfi al aziz kuma Allah mabuwayi ne al-ghalibu ala amri Allah shine mai rinjaye game da al'amarinsa wal kitabu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ta'ib al-qisa wannan da aka ce inna rabbaka to da annabi Muhammad ake da yake labarin annabi salihu ake bar shi da aka zo daidai inda Allah ya ce ya gama da su kuma annabi salihu Allah ya tsiratar da shi da shi da suka wanda suka yi imani tare da shi daga kunyatar wannan yinin sai Allah kuma ya dawo magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna rabbaka ma'ana ya muhammad dalle ubangijinka huwal qawi da aka ce an halakar da wadancan da tsawa wadancan da iska wadancan da ruwa to Allah shine mafi kowa karfi karfin Allah ya kai ya kawo kuma shine mabwayi wanda yake da rinjaye a duk al'amarinsa wallahu ghalibun ala amri walakin akthara an-nas la ya'lamun na'am
وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين Allah ya ce wa akazan ladina zalamu sayha to ga Allah ya kawo karra abin da ya halakar waɗancan mutane waɗannan azzaliman sai Allah ya rike su da tsawa yini as-sayha as-sayhatu shadida wa hiya tahiya ana ce mata sayha ana ce mata tahiya duk tsawa ke fa amma samudu fa uhliku bi
فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية su samudawa inji Allah mutanen annabi a salihu alaihi salam fa uhliku bi tagiya an halakar da su da tsawa da ƙarajin mala'ikar jibril alaihi salam fa asbahu fi diyarihim jasmi ne suka waye gari a dunkushe sun yi nil dawo kowa ya dunkushe a haƙi mutu haka aka zo aka same su kowa a dunkushe gwiwoyinsu a ƙasa haka Allah ya zaɓi su gaba da ko mai ba da labari ba bari ba wanda aka bari a garin duka da Allah ya tsallakar da waɗancan annabi salihu da hido wanda wanda suka yi imani da shi to sauran gaba ɗaya sai Allah ya halakar da su ba wanda aka bari ini fa asbahu fi diyarihim jasmina iska waye gari suna tutturkushe akan gwiwoyinsu ko akan guwayensu mun koma sokoto suna da jami'in gwiwa ko ne guwayo to suka dirturkushe akan gwiwoyinsu gaba daya haka Allah ya zari ransu gaba daya fa asbahu fi diyarihim jasimi na'am كأن لم يغنوا فيها mm.
ألا إن ثمود كفروا ربهم Mm.
ألا بعدا لثمود Allah ya ce ka Allah ya gano fiha ka Allah ya gano fiha ai ka an mukaffafa wasu muhammadu ai ka annahum lam ya gano lam yuqimu fiha kamar ma ba su zauna a garin ba kamar ma ba a taɓa yin wani mutum a ga wannan garin ba haka Allah ya yi aka yi musu fata fata aka rusa garin kai ka ce ba a taɓa halittar ɗan adam a garin ba domin Allah in ya jirka ke mutane ko magana ta kare ba abin da za ka ƙara ganin alamun irin waɗannan mutanen babu shi Allah ya ce ka Allah bai gano fiha kamar ma ba a halice su a garin ba ala inna samuda kafaru rabbahum hakika samudawa sun kafircewa ubangijinsu ala bu'dan li samud hakika nisan rahamar Allah ya tabbata ga samudawa mutanen annabi salihu alaihi salam bayan Allah ya halakar da su a duniya ya kunyatar da su sannan kuma rahamarsa ta lahira ta yi nisa da su ba su ba jin ƙancin ramar Allah shi ne bakudan bakudan duk har aka Allah ke faɗa ga waɗancan na baya domin sun mutu suna kafiri duk wanda ya mutu iya kafiri ko ba shi ba ramar Allah musulmi mai sabo shine bayan Allah ya masa hukunci zai iya samun rahama amma wanda ya mutu iya kafiri ba shi ba samun rahamar Allah walallazi ne mutu na hun kufa daga cikin wanda Allah baya karɓar tubansu akwai wanda suka mutu suna kafirci wanda sun mutu a matsayinsu na kafirai ba su yi wa Allah ta'ala da'a ba. na'am daga nan ba ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ isa ta hudu kenan maganar annabi ibrahim alaihi salam amma shi zango akai a gunsa za a wuce a halakar da mutanen annabi lut alaihi salam da Allah ya turo mala'ikun su zo ya suka yi zango a nan wajen annabi ibrahim alaihi salam kuma shi annabi ibrahim alaihi salam mutum ne da Allah ne wayan ya haƙuri ya yi nisa da Allah mutum ne wanda yake da karɓar baƙi mutum ne wanda ya shahara da karɓar baƙi wannan alamu ne daga cikin alamomin karamcin ɗan adam annabi ibrahima alaihi salam ya shahara ƙwarai da gaske wajen yi wa baƙi hidima ko ya san su ko bai san su ba to su waɗannan mala'iku ke suka zo wajensa da siffar 'ya'yan adam da siffar mutane a lokacin shi annabi ibrahim a.s. bai gane su mala'iku ba daga zuwa sai kama musu hidima kafin mu je ga hidimar maliki cewa sun mazakara fi ma ya ce kisatu ibrahim a.s. sannan abin da ke gabanmu ambatan isar annabi ibrahim a.s. lakin na ha matukura huna ta watsi'a da isa tilut a.s. sai dai isar ta su takaitacciya ce a nan annabi ibrahim a.s. abin da ke gaban isar annabi lulu a.s. an fahimta sai ce walakar ja'ad rusu na ibrahim Allah ya ce hakika manzanninmu sun zo ga annabi ibrahim a.s. su ne mala'ika an ce almala'ika salafa su mala'iku ne guda uku ala kawai bin abbasin radiyallahu an kamar yadda abdullahi ɗan abbas ya ce su uku ne suka zo ƙada ƙohuwar lula da an na aƙallar jama'a salasa an ce rusulona manzanninmu to shi ɗan abbas ya ce to ba za su yi ƙasa da uku ba domin a jam'i na larabci daga uku yake fara akwai mufrad akwai musanna akwai jam mufradi ne abu daya musanna biyu jam'i kuma daga uku ya fara to wannan istinbadin Abdullahi dan Abbas yace akalla ne waɗannan mala'ikun ba za su yi ƙasa da uku ba tunda Allah ta'ala a sigar jam'i ya faɗi su manzannin mu sun zo zuwa ga Annabi Ibrahim alayhi salam ala suratul gilman al-isan bisa sufar matasa masu kyau kyakkyawar halitta matasa masu kyakkyawar halitta suka zo zuwa ga annabi ibrahim alaihissalam bil bushra sun zo su mai albishir ne zai haifi annabi ishaq kuma zai haifi annabi aku a lokacin an ce annabi ibrahim alaihissalam ya kai shekara 120 matarsa ta kai shekara 90 amma a lokacin allah bai ba su haihuwa ba sai suka zo mai da albishir allah ya ce matarka za ta haihu an fahimta kafin nan ƙalu salama suna zuwa ga annabi ibrahim alaihissalam sai suka yi sallama suka ce assalamu alaikum malakin ne salam masdar ne ƙala salamun shi ma ya ce wa alaikum salam wannan ita ce sallamar musulunci tun farkon duniya har ƙarshen ta kuma ita ce sallamar ɗan aljanna la yasma'una fiha lagawan wala tasima illa qilan salaman salaman an fahimta suka ce masa salam ya ce masa salam fama labisa annabi ibrahim alaihissalam iyayen baki bai fi san so ba a fiska bai gane su ba amma bai zauna ba sai da je yanka musu dan malik ya je sa musa ya ce a danne a yanka shi wani bangaren a yi farfesu wani bangaren a soya wani bangaren a gasa a kawo wa bakin da bai san su ba domin karamci irin na annabi ibrahim alaihissalam an fahimta fama labisa an ja bi ijirin anid aka ji aka kada dan marki aka yanke shi aka soya wani aka dafa wani aka kawo su an fahimta kun ga wannan karbar baki da musu hidima alamar mutanen kirki ne alamar mutanen kirki an ce akwai wani daga cikin magabata ya yi baku ya rasa abin da zai bashi kawai ya yi shawara ya je ya samu wani ɗansa yanka shi a dafe yaron ya kawo bakon ya ci domin kare ci kunyar bakon shi iya cikin haka sai Allah ya turo masa mala'ika ya ce ka je ka ce duk abin da yake bukata ya baka sallahu za a kawo shi a take duk abin da yake bukata na arziki da hidimar bakin aka yi masa lokaci domin Allah ya ga niyyarsa ta gaske ce baya so ya kunyata ga bakon an fahimta shi al'asalin bako a kalabiya da alkhairar sai ke zuwa yasa wannan siffar ta kyautata wa baki larabawa sun rike ta gobe ba kuna zuwa umara da ake aikin haji ba musamman umara da yanzu ba sun tafi ba sun cika can da masu kudin da masu mulki to kowa ba zai damu sai ya ci sabi duk kudinka ko a baka dibino ko ka sha ruwa ko ka sha labar ko ka ci kaji kuma sabi kuma illar idan ka zo kasar ku ba za ka dan baka ba su je su koyo su gano sai dai a dinga ba da labari kuma su ɗin in sun zo ga talakawa amma ba za su yi gwada ba so daga su larabawa suna da wannan allah ya riga ya taimake su suna da karamci wa baki ko manzan allah ya ce in ka yi bako duk hidimarsa tana wayar da tsawon kwana uku ko bashi sai ka cika masa haka shari'ar musulunci da shi da cinsa da shansa da gunkunciyarsa sai ka nema masa akalla kwana uku za ka gana masa hidima sannan shari'a ta dan sassauta ma wannan shine irin abin da shari'a take nuna mana game da muhimmancin baki annabi ibrahim ya je kama dan marki aka yanka musu a matsayin bakin da bai san su ba ma ko sun zo sun yi sallama gidan shi ya amsa sallama sun ce sun zo su gaida shi ya ce to ku zauna ya je sa aka yanka marki ya kawo musu na gare mai faru
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط annabi ibrahim alaihissalam sai yi mamaki da aka kawo musu gasasshen nama na dan marin sai gaba sa ci to rashin cinsu sai wani abin ga zuciyarsa ya ce wani wani irin mutane ne kuwa sun ce baki ne su kuma an sauke su a musu hidima amma ba loma ɗaya ma ba su yi ba shi ne falon mara a aidiyar la tasilo ilaihi lokacin da ya ga hannayensu ba sa cin abincin na kirahun to sai fara inkarinsu a zuciya waɗannan kuma mutane girki ne kuna wani irin mutane ne shi ne na kirahun wa aujasa min hukai ba shi ne wa admara sai ya ɓoye tsoro a zuciyarsa ku duba yadda allah yake gwani wajen ba da labari abin da ke zuciyar mutum masu allah ya ba da labari tsoron da annabi ibrahim ne da inkarinsu bai faɗa kowa ba a zuciyar sai ɓoye abu amma Allah sai da ya bi shi zuciyar ke babu labar abin ne lokacin da ya kawo musu abincin ba su ci ba to ya ɗan samu damuwa a ransa shi ne fa auje sa min hukai ba ai kaufan wa inna ma kafa min hum limtina'ihim min ta'ami ya ɗan ji tsoro domin ya kawo abinci ba su ci ba fa kafa sai ya ji tsoro fa kafa min hum alkiyana ala ajatil qa'im su ci waɗannan ku anya ba ha'inci a tattara su in kawo musu abinci kuma baƙi ne ba wanda suka sani a gari ko ba su ci ba la ya akulu min ta'ami lazi yuqaddimu ilai yace a galabiya ha'inai ba sa cin abincin da aka kawo musu li'annahu la ya'rifu annahum mala'ika shi annabi ibrahim alaihi wasallam bai san mala'iku bane bai sani ba tunda Allah bai fahimtar da shi mala'iku bane da su ga haka kuma Allah ya musu isharar cewa ya dan tsorata da ku ba qalu la taqaf iska ce a karkace tsoro ibrahim kai kai tsoro inna ursilna ila qaumi lut mu jakadun Allah ne ya tura mu za mu halakar da mutanen annabi lut alaihi salam Allah ne ya ce mu biyo ta nan mu gaishe ka domin shi annabi ibrahim ba dadin Allah ya turo mala'iku su gaide shi kuma su bashi labarin abin da za su la hawla wala quwwata illa billah kai annabi da matsayi yake ba kafin a zargar sai a zuwa faɗa masa Allah ya ce mi kaza amma mu zo mu gaida kai mu faɗa mai da zai to daga nan a can suratu al'ankabut sai annabi ibrahim ya bada wani daris ya san annabi lot suna da alaƙa da shi ɗan uwa ne an ce suna da alaƙa ta jini da shi da suka ce za su je su halakar da wannan al'ummar duka sai annabi ibrahim yake tambaye su cewa yanzu gari idan da mumini guda ɗari za ku halakar da su suka ce a idan da mumini guda hamsin ba suka ce a idan da mumini guda goma suka ce a sai ce to idan da mumini ɗaya a gari za ku halakar da gari suka ce a ya ce ina fi halo da ko قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين sai annabi ibrahim ya ce a'a to wannan garin da za ku je akwai lutsa da islam kuma na san mai imani ko na yi rantsuwa ba zai kafara shi kam ina tabbata kansa iska ce ai na hannu a aron bi mafiya bayan dudun ma mun fi ka sanar abin da ke cikin garin in ma ban da shi akwai masu imani min fi ka sanar su kuma lalanciyar nan wahala shi annabi dudun za mu tseratar da gida iyalansa da wanda suka yi imani da shi duka ba su cin halaka illa ra'ata buka da tun daga biri sai dai matarsa tana cikin halakakku don mutu imani da shi ba kaga wannan darasi ne na cewa ƴan annabawa suna son ƴan uwansu a can na ta faɗa muku annabi Musa alaihi salam Allah zai bashi annabta ya ce ga ɗan uwansa Haruna shi ma nan annabi Ibrahim da ya ji labarin za a halakar da garin da ɗan uwansa yake sai ce a'a a garin fa akwai mai imani annabi Lut domin kada irin abin da ya same su ya same shi iska ce a duk mai imani ba za a halakar da shi ba Allah ya ba mu doka mu tsiratar da su sauran kuma sai a halakar da su an fahimta shine annabi Ibrahim alaihi salam yake cewa inna ursina ila qaumi lutin lituhlikahu domin mu je mu halakar da su daga nan mai faru وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب Allah ke cewa wa mar'atuhu qa'ima a lokacin matarsa tana baya tana jin su domin ita hidimar soya naman dan marƙiyayi to ta kawo basu ci ba annabi Ibrahim suna magana da su sai tana laɗe a baya haka tana jin abin da sai faɗa wannan kalma ta zo so biya ƙurani wa mura'atu daga nan sai can wa mura'atu hammalat al'aqab an fahimta wa mura'atu da matarsa matar annabi ibrahim alayhi salam wa hiya sara ita ce sara qa'ima tana tsaye tana jin su an fahimta tana jin yadda suke tattaunawa da annabi ibrahim da wannan mala'iku suka ce za su je halakar da mutanen annabi lut alayhi salam fadahikat ay sururan li zawali khawfi zawjiha ma'a sai ta yi farin ciki domin ta san waɗannan mutane ba mutanen kirki bane annabi ibrahim yana ba ta labarin yadda dan uwansa annabi lut yake fama da su to sai ta ji labarin an zo za a halakar da su sai ta ɓoye farin cikin aranta wannan shine fasara ta jumhur fadahikat ay sururan ta yi farin ciki wa'ansu kuma suka ce fa zai kaji ne fa haɗar a daidai lokacin sai haila ta yake mata tana aiki shekara ta sahi an fahimta fa bashar na haɓe isa to daga nan sai allah ta'ala ya ce ita ma tun da ta yi farin ciki za a halakar da miyagu to ku ce an mata albihir za ta haihu an fahimta shi ne fa bashar na haɓe isa tun kafin a samu juna aka yi waɗansu na wani aiki sai Allah tun kafin a samu junan ba aka ce za ki haihu kuma ɗan sunansa ishaq kuma dole haka zai zo inna Allah ala kulli shay'in qadir wa babasharna bi ishaq amma ta albayr za ta haifa ɗan mai sunansa ishaq wa min wara'i ishaq yaqub bayan ishaq ma akwai na biyu yaqub zai zo kuma sai ya zo ya ma zo ya wuce an fahimta wa min wara'i ishaq yaqub bayan ishaq ya zo akwai kanin shi yaqub shi ma zai zo daga nan mai faru qalat ya waylata a'lidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un azib wannan shine abinda malaman balaga suke izharu tahassu mutum ya bayyana wata gajiyawarsa bayan ya ji wani abin da baya zato baya tsammani ya same shi an bayyanta ai ko a yanzu ne ma'ana yi kana zaune haka kawai ko kudin zuwa kano baka da shi na mota a zuwa cewa na an biya ma maka to in mutum ba imani gare ba ya yi sammatu a lokaci abin da zai fara fitowa a bakinsa ni zan je maka yanzu yanzu ni misali to irin wannan ta yi ita wannan tsara ne ƙalar ta ce ya wailata ya kai cona ko ya farin ciki ya zance mata shi a alidu yanzu haihu ni wa ana ajiyus ga shi na zama tsohuwar shekara ta 99 hazan haihu wa haza ba'ali shaika ba'al gini a zauji kuma ga miji na shi ma tsoho ne shekararsa 120 ya za a yi haihuwa ta zo inna haza la shay'un ajib tace kai wannan abu ne abun abun abun ban mamaki a ce tsohuwa ai shekara 90 da mijinta dan shekara 120 a ce san haihu wannan abun akwai ban mamaki cikin sa amma bata musa ikon Allah ba amma tana ganin abu ne mai mamaki daga nan mai miskaci qalu تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد qalu sai mala'iku suka ce da ita ata'ajabina min amrillah yanzu zaki mamaki da umarnin Allah zaki mamaki kan wani abin da Allah ya zartar da shi ai qadallahu wa qadara Allah ya yanke hukunci kuma ya kaddara haka za ta faru wa barakatuhu alaikum kuma Allah ya ce a faɗa muku akwai albarkarsa za ta sauka gare ku ahalal baiti ya ku iyalan gidan annabi ibrahim alayhi salam shine baitu ibrahim innahu ai Allah ta'ala hamidun abin godiya ne mahmud an yi ayyasahika an tahmadu Allah ya cancanci a gode masa listifa'ihi lakum domin Allah ya zabe ku ai majidun kuma Allah ta'ala mai karamci ne shine yake wa dan adam abin da ba zai wa kansa ne majid ai karim Allah in yama wata kyautar yama wani abun in baka da tauhidi kai sabo domin Allah shine Allah in yayin kuma ba mai cewa ba zai ba a fahimta to wannan akwai abin da ya kamata sake fito da shi domin Allah ya ce a ta'ajabi na min amrillah ana yi wa magana kenan ita tsara matar annabi ibrahim a.s. Allah ya ce a faɗa mata rahmatullahi cewa za ku haihu jin ƙai daga Allah sannan wa barakatuhu alaikum sannan da albarkar Allah a gare ku ahalal baiti ya ku iyalan gidan annabi ibrahim an fahimta asali da ita ake magana tunda shi annabi ibrahim tunda suka yi sallama suka yi kaza sai magana ta dawo kan matan da aka ce ahalal baiti ya ku iyalan gidan annabi ibrahim akwai matar a cikin babu akwai ko tunda asali ma da ita ake magana to amma su yan shiya sun ce matan manzon Allah ba iyalan gidansa ba sun ce na na Aisha na na Hafsa ba sa cikin ahlul bait dan tsabar ƙarya da zalunci dan tsabar kiyayya amma Qur'ani ya nasa cewa matarka ahlul baitin ka ce tunda nan ƙarar da matar ma ake magana sannan aka ce balbarkar Allah ta tabbata gare ku ya ku iyalan gida ya ku ahlul bait kuma Allah shine Hamidun wanda ya cancanci a gode masa kuma Allah shi ne majidun mai karamci mai yin baiwa mai yin kuma yi wa ɗan adam abin da ba zai yi wa kai shi ba daga nan ba
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط
إن إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب Allah ya ce falamma zahaba an Ibrahim ar-ra'u a lokacin da tsoron ya gushe daga annabi Ibrahim alayhi salam domin sun ce su mala'iku ne kuma sun faɗa mai inda za su waja'atul bushra kuma aka zo aka masa bushara zai haihu summa sami'a minhum annahum ja'u aidan li ihlaji qaumi lut sannan suka faɗa masa abu na biyu za su je su halakar da mutane annabi lulu alaihi salam a kazartun ra'afa wa shafaka fi kalbihi sai ainihin tausayi da jin kai ya shiga cikin zuciyar annabi ibrahim alaihi salam domin ya san annabi lulu dan uwansa ne kuma ya ji labarin za a je a halakar da su to sai tausayi da jin kai da kauna da yan uwantaka ta zo ta baibaye annabi ibrahim alaihi salam yujadiluna fi qaumi lut sai yake magana da mu mala'iku in ji su iya magana da mu akan mutanen annabi lut alaihi salam mujadala shine al-mubadalatul kalam ya fada su fada tunda yace za ku yi kaza za ku halakar da gari mai al'umma kaza mu mai suka ce a kaza ba babu kaza ba sai ce a akwai lut a ciki annabi lut alaihi salam ya suka ce a ai mun fi ka sanin wanda suke ciki bayan shi an fahimta shine yujadiluna fi qaumi lut inna ibrahima Allah ce hakika shi annabi ibrahim alayhi salam halim ay kafirul ala mutun ne mai yawan mai da al'amura zuwa ga Allah annabi ibrahim alaihi salam halim ko ka ce mai haƙuri na ƙarshe awwa ai kasratu ta'awuhi wa tadarru ila Allah mutum ne mai kukan zuci akan tsoron Allah kine awwa can halim mai yawan haƙuri da kauda kai awwa ko mai yawan nishi da tuna irin faɗin rahamar Allah ko azabar Allah iya zaune zai dinga kuka iya hawaye domin tuna faɗin rahamar Allah da kuma azabar shi muniba annabi Ibrahim raja'a ilaihi annabi Ibrahim ya kwadai ne zuwa ga ubangijinsa iya mai da al'amuransa gaba ɗaya zuwa ga Allah shine fa talaba shafaqa alaihim sai yake nema wa ƴan uwansa Lut da mutanansa afwa wa tashtafa'a lahum la'allahum yu'minun har ma ki ta ku dan saurara mana wataƙila ko za su imani ko za su dina wata miyagun aikin au yaliduna mu'minin ko kuma a'a ku kyale su na kada halakar da su wai Allah za su haifi mu'minai masu imani qala lil malaika fa qala lil malaika aw rusul sai mala'iku suka ce annabi Ibrahim suka ce dashi يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك na'am وإنهم آتيهم عذاب غير مردود annabi Ibrahim yake nema musu afuwa da shafaka a kyale su a ƙara musu lokaci ko za su imani sai mala'iku suka ce ya Ibrahim ya Ibrahima a'rid an hadha ka kauda kanka gaba da su karbi da su karabu da su karka kare mana maganar su innahu qad jaa amru rabbik hakika umarnin ubangijinka ya zai ki musu bi halakihim tabbas za su halaka fala tashfa'a shafa'a neman ceton kama ba zai amfane su ba domin Allah ya buga su tam aji a halakar da su ya ba mu lokaci kuma Allah in ya tsaye da lokaci ba mai saba masa ka yi haƙuri ka daina nema musu afuwa magana ta gare kau wa innahum atihim azabun mala'ikun suka cewa annabi ibrahim alaihi salam cewa su waɗancan mutane haƙiƙa azaba za ta zai ke musu ghairu mardudin azabar da ba za a taba dawo da ita ba azabar ta zo shine ghairu mardud ai gairu masrufin anhu ba wanda zai iya zuwa ya juyar da azabar a ce ba za a masa ba zai yi ba la yujad la bi jidalin wa la bi du'ain da jayayya da za ku yi ta yi da addu'o'i duk ba za ta dawo ba idza qada Allahu amran qaddarahu taqdira idan Allah yanke al'amari magana ta kare ko kana so ko baka so sai yayi sai dai imani ya saka runguma abin da Allah ya zo da shi kenan daga nan mai babu ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب to gashi nan mala'iku sun tayi san barkun annabi ibrahim alaihi sun tafi zuwa ga annabi lut shi a lokacin annabi ibrahim alaihi salam iya duk area su da shi iya wajen kan'an shi kuma iya can wajen palestine annabi ibrahim na palestine shi kuma annabi lut iya wajen kan'an duk area ne nan jaziratul arab to iska tashi sun tattauna da annabi ibrahim sun faɗa masa sakon allah sun mai albishir zai haihu sai suka ce to shikenan mun tafi wancan garin da aka tura mu shine walan ma ja'atu rusulullah dan shi ma annabi lut iya zo sai ga baki suka zo a surar matasa an fahimta su kuma waɗancan mutane daga cikin laifin da suke wanda ba ɗan adam da ya fara yi su shine akwai liwati namiji ya nemi namiji wajen biyan bukata Allah ya ce ba a taɓa samu a tarihin duniya ba masu wannan aikin sai su suka fara yinsa su ne farko saboda ka duk mai luwaɗi ya mutu bai tuba tare da mutanen annabi lut Allah zai tada su a kiyama makoma su ɗaya gun zaman su ɗaya a wuta an fahimta kuma har yanzu akwai kuskuren da mutane suke yi shi mummunan aiki shine luwaɗi ko ka ce amala kaumi luɗe wannan da duk da haka yazo a hadisi man wajadahu ya amalu bi amali ahli lutin haka manzon Allah ya ce duk wanda kuka same shi iya aikata aiki irin na mutanen annabi lutu faqatul qatil wal maqtul da wanda ake yi masa liwaɗin da wanda yake duka shi zuwa ba cewa ya taba aure bai taba aure ba abin da malamin shari'a suka ce kawai za a duba a gani shi wanda ake yi da shi matsa masa aka yi ko yaro ne kare ba shi da hankali amma in dai da hankalin shi wanda ake yi wa mai yin ma da hankalin shi to manzala ce aka yi shi kawai Dis- ita kuma zina kaga sai da aure mara aure yadda yi zina ba wanda bai taba aure ba gula da za a yi amma luwaɗi ba shi da sharɗin mai aure da mara aure in dai an samu kisa ne hukuncin sa shirya an fahimta to shi luwaɗi ake cewa amma dewa sai ka jana cewa luɗu wani ɗan luɗu ne to luɗu ɗin sunan annabi wannan kalmar za ka ji har wasu malamai ma suna faɗa ɗan luɗu luɗu suke yi misali to luɗu sunan annabin allah luwaɗi shine fasadi ko ka ce amalu ahali lut shine fasadi amma shi annabi lut shine sunansa an fahimta idan ka ce dan lutu to kamar dan annabin kenan an fahimta karka jingina mummuna zuwa ga annabi saboda ka kiyaye Allah ta'ala yake cewa da suka zo wajen annabi lut alaihi salam si abidin sai samu damuwa ran sai baci yine si a ai jawab lima ba'daha annabi lut ya samu damuwa kwarai da gaske damuwarsa shine ya san halin mutanensa kuma ya yi baki kuma bakin matasa kuma maza ko masu kyakkyawar halitta sai yake ganin wannan bakin da ya yi al'ummarsa za su zo su ba shi kunya a kansu za su neme su da fasadi kuma ga shi baki ne to wannan abin ya dame shi shine si abihim wa zaqa bihim zar'a annabi lut alayhi salam ya shiga cikin damuwa ay zaqa sadran li adam al-ikhtilas min hadha al-makhluq ya samu damuwa ran sai kunci domin ya san mutanansa ba su daina wannan mummunan aiki ba li annahum hussanul wujuh domin baƙin masu kyakkyawar fiska ne fi surati adhiyab kuma sun zo surar baki fa kafa alaihim qauma sai ke jiye musu tsoron mutanansa wa ƙala haza yau mun asib sai annabi luɗe ce kai wannan rana wannan rana wannan rana ta dame rana ce mai tsalli a kai gashi na yi baƙi amma mutane na ba za su bar baƙi nan zauna lafiya ba daga nan mai faru
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد annabi lulu ya tattaunawa a zuciyarsa ya zai da baki ko sai suka ji labari waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai ga mutane suna ta barkowa gida kawai ana ta zuwa gida lamma alimu bihim lokacin da suka ji labari baki sun zo yuhra'una shine yusra'una suna gaggawa kafin ka ce kaza to gidan ya cika da mutane yuhuraquna ilai Allah ke cewa suna gaggawa zuwa gare su wa min qablu ay qabla maji'ihim kafin zuwan bakin ma kanu ya amalu da sayyi'a dama suna wani mummunan aiki ili itiyanu rijal fi adba ta dinga zai kiwa maza ta bayar su wa sar lahum zalika ada kuma hakan ya zama al'adar su hatta la yasahayuna min zalika munkar har ba sa majin kunya a dama in sako yi sako ya ratsa ko kunya ba kai ba a ganin da mutum zai sha taba sai ya koya ya koye in ta ratsa ta ratsa wata a gaban kowa masha ne to shi sabon Allah haka yake in dai kana yi kaɗan kaɗan baka tuba ba to wallahi akwai lokacin da zuciyarka za ta dake ko kunyar mutane ba ka a lokacin kuma zuciya ta dafe sai Allah imam Malik yake cewa a lokacin ba sa jin kunyar kowa haka suke yi in hum asbahu a malike cewa suna aikata mummunan aiki wahi itiyanin rijali fil adba suna zaikewa mazaje ta bayan su ne ba sa jin kunya ba sa tsoro qala lut sai annabi lut yace da su haula'i ya waɗannan mutane in dai har sha'awa ce da biyan bukata ai ga mata nan wanda Allah ya halicce su ya halicce su don ku aure su ku je ku nemi mata ku aure su mana shine haula ibanati kunna aqharu lakum ga mata nan ƴaƴanku da jikokinku da ƴan uwa da wanda Allah ya halatar ku yi auratayya da su to ku je ku aure su mana ya ce banati ‘ya'yana domin duk ɗan da yake ƙarƙashin annabi kamar ɗansa ne an gane ko annabi shine uban al'umma gaba ɗaya to yake ta da ‘ya'yan nawa da ‘ya'yan ku duk ‘ya'yana ne ku je ku neme su ta hanyar da ya dace ku aure su shine haula ibanati hunna aqaharu lakum fattaqullah annabi lu yake ta ku ji tsoron Allah ku daina wannan mummunan aikin wala tukhuzuna fi baiti kar ku yi ta da ni mana ba ina yi ba in kuna yin abin a junanku ya ku ya ku to wannan fa baki na ne ba baki ne ku taimake ni karku ba da ku ya ce alaika minkum rajulun rasid yanzu a cikin ku ba za a samu mai hankali ba ba za a samu wanda zai hankali ya gano abin da nake yi ba alaika minkum rajulun rasid ya amuru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar a samu ɗaya daga cikin ku ya gane illar wannan abu ya faɗa muku ko za ku ji ba za a samu ba wasu alul tawbih iya musu tambaya ne domin sun kai sun kure wajen idansu ya rufe sun aikata wani aiki daga nan mai ba قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك وإنك لتعلم ما نريد قالوا سكتي لقد علمت أي كي كاسني يا لولو كاسني أي mala lafi ba da tuka mina mu ba mu da wata bukata ga mata ai ba mu da bukata su la hawla wala quwwata illa billah mala nafi banatika min haq ai abin da kake cewa mu je mu auri mata mu zauna da su to wannan mu ba baya gaban mu ai ba mu da bukatar su ba mu da sha'awar su wa innaka la ta'lamu ma nuri kai ka san abin da nake nufi ai kai ka sani kuma wannan magana taka ba za ta hana mu aiwatar da shi ba daga nan me fa قال لو أن لي بكم قوة أو آوي أو آوي إلى ركن شديد annabi ya ce wallahi lau annani bikum quwwa da dai a ce ina da ƙarfi ni an fahimta ko ina da iko a kanku wallahi da sai na ture ku na fatattake ku gaba daya au awi ila rukunin shadid ko kuma zan sami yan uwa dangi na da za su taimake ni wallahi yau wannan fasada ne ba za ku yi da zan sami awi awi shine kamar dangi shine ashira ni kadai ne la hawla wala quwwata illa billah ba da mataimaki in na leka na leka ba wanda zan kira waya taimake ni amma da ina da mataimaka ko a dangi na wannan fasadin dai ne wala ba za ku yi ba sai mun fatattake ku da ƙarfi ba za ku yi ba amma ba da ba taimaka ba da zai lau an nalibi kun kuwa au awi ila rukunin shadid to sai mala'iku suka ji tattaunawar ta fara tsawo a matsayinsu na mala'iku baki shi kansa annabi ludin bai san ma mala'iku ba iya kokarin kare mutuncinsu domin a zatansa ya gadam ne sai mala'iku suka ji tattaunawa ta fara tsawo daga nan me suka ce قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك الله إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب mala'iku suka ce ya lutu ina rusul rabbik annabi lutu zo ka ji mu fa mala'iku ne ba mutane bane ai magana ta kare mu manzannin ubangijin ka ne wa kana la ya'rifu haqiqatahum a lokacin shi lutu annabi lutu bai san su ba bai gane su ba tunda shi ma annabi ibrahim bai gane sai suka masa bayani sai suka ce lan yasilu ilayka bisu'in wallahi ba wanda ya sai zo kusa da kai dan ya cutar da kai ba su isa ba karbi da su lan yasiru ilai a lokacin malamai su ce har ture ma suke su shigo gidan ai suna ciki aleka suna ciki haka suke yi to shine cikin suratul qamar take ba mu labari a lokacin da suke lekawa farawad an zaifi faɗa masana a ayyunan duk wanda ya karambane ce zai leƙa gidan ya gansu to sai dawa makanci akwai yan tsagira ko akwai tsagira wanda su kai ku tura fi mu ce gidan mu je mu same su to duk wanda ya azarɓaɓɓin leƙa gidan to zai dawo fuska zaba ido ne ɗan masana a ayyunan Allah ya ce za mu shafe idon farkon za a fara sa ɗanbar azabarsa to daga nan annabi lulu alaihi salam suka ce inna rasul rabbika lan yasilu ilayka ba za su tamu dama zuwa su cutar da kai ba to ga sako fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl kai gaggawa tattara iyalanka ku tafi ku bar wannan garin yankin dare bi qit'in min al-layl can cikin dare dare yayi shiru to ku tafi ku ci kawai ku bar garin an fahimta a bikina min lai wala yaltahim minkum ahad duk rugugin da kuka ji a baya kar kowa ya waiga kar kowa ya waiga haka suka ce li Allah ya ra'azim ma yazil bi domin kar ku ga irin girman abin da zai sauka gare su illa mar'atan matarka ita ce za ta dawo za ku kusa da ma za ta dawo domin ita Allah ya kaddara da ita za a halaka innahu musibuha ma asabahu abin da zai same su zai same ta ko abin da zai same ta zai same su domin dubbacinsu ɗaya a su ɗaya shine innahu musibuha ma asabahu abin da zai zaike musu na halaka har da ita a ciki Allah ta'ala yake cewa a faɗa musu inna maw'idahum as-subh su notice din su zuwa azuba ne kawai su kuma waɗancan mutanen annabi salihu a ce kwana uku fa asbahu fi diyarihim salasata ayyam wannan kuma an ce daga yanzu dare ne ayya shiga to zuwa asuba sun gare ko Allah ya ce notice din zuwa asuba to annabi lut alaihi salam da yake abin ya dame shi sun takura masa sun hana hisakewa sai ce alaysa subu bi qari a asabar ma ku za ta zo da wuri ai kafin asabar ma ai maganar su kawai an bayyanta alaysa subu bi qari yanzu asuba yau za ta zo an halakar da su kawai daga nan ne ba
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Allah ce falamma ja amruna a lokacin da halakar mu ta zai kewa mutanen Annabi Lut alaihi salam ja'alna aliha safila sai aka daga kasan garin aka mai da isa ba bi arrafaha jibril ila sama an ce mala'ika jibril alaihi salam shi ne zo ya nitsa fukafukansa a duk area gari ya nitsa fukafukansu ka yi ƙasa sai da je ƙarshen ƙasar daga ƙasar ta can ƙarshe sai ya cicciko ta daga can sai ya sama da ita an ce mai tafiya bai faɗi ba mai bacci bai farka ba kofi a kan wannan abin ba zai faɗi ba domin ƙarfi irin na mala'ika jibril haka ya cicibe su duka da ƙasar garin da komai ya yi sama da su an ce mala'ikun sama ta ɗaya iris ke jin maganganun mutanen abin alaihissalam da motsin zakarun da kajin da waye duk hayaniya da suke ji da ya ɗaga ta har ƙarshe jingina ta da ya sama kuma ku duba daga ƙasa nan dandanin ƙasa zuwa sama tafiya shekarar 500 kuma tafiya hawa'iya kamar tafiya jirgin sama shekara ɗari biyar in abu ya fito daga sama kafin ya zirga da yawan shekaru amma annabi rubu ya cacime su yi sama da su ya kai su dab da sama an fahimta shi ne ja'anna aliya daga nan kuma aka ce kiho da su aliya safila ake upside down saman ya dawo ƙasa bayan nan ba amma ba su haka ba wa amtarna alaihim Allah ya ce sai muka musu ruwa na tsakonkunan wuta haka suka yi kasa da su dama an tanaji mala'iku suna da tsakoyin wuta sun ɗauko su daga jahannama sai aka ce lokacin da aka kifo su ƙar ku haɗo su da tsakoyin wutan su taho haka aka yi musu wa amɗarna alaihim hijarata min sijil aka musu ruwan tsakoyin sijil ai tin tabak bin nar wani taɓo ne kasashe daga wutar jahannama mamdud ai mutarakibin ba'dahu ba'd wannan duwatsun na wuta ɗaya iya bibiye ɗaya haka suka taho kuma abin mamaki su yake aiki irin na Allah ne musawwama ai mu'allama alaiha ismu man yurmi biha dukkan wanda za a halaka sai an rubuta sunansa a dutsen da zai halakar da shi shine musawwamatan kowane dutse akwai wanda zai halaka duk yawan su haka Allah ya yi musu sai Allah ta'ala yake cewa inda rabbik wannan abin daga ubangiji ne ba sun taba Allah ne sun ki tuba kuma ubangiji ya musu haka sai Allah ya dawo da kitabi kan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa maqiya min zalimina bi ba'id ai ku azzaliman maka da kuke hana da'awar manzon Allah ta ci gaba da musulunci ai mutanen annabi Lut ba nisa suke da ku ba in kun yi tafiya za ku je kun da Allah ya musu wannan bala'i za ku shi ne wa ma hiya min az-zalimin bi ba'id ai ku mutanen maka gun da aka yi wannan wannan artabun gu ne ba mai nisa da ku ba iya nan za ku gaji da ido wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tattauna da mala'ikar jibril game da liwadi sai ya ce ya rasulullah ai duk mutarayyar mala'iku in dai ana liwadi a area ku ba ma zama sai annabi muhammadu yake tambaye sallallahu alaihi wasallam ya ba ku zama sai suke cewa da idan mu fa Allah ya nuna mana inda ya halakar da mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba ma so mu ƙara ganin irin wannan azaba ganin ta ma ba mu so mu ƙara ba ma mai shiga ba a buganta ma ba mu so domin Allah bai taɓa yi wa wa'ansu mutane halaka irin wannan ba su su aka ciccibe su aka yi sama da su aka kifo da su aka haɗo su da tsakunkunan wuta sannan gaba ɗaya garin aka kone shi gaba ɗaya an ce har yanzu suddum tana cikin yariyar isra'il can palestine an ce wannan gun har yanzu ko tsoro ba ya fito duk ruwan da ake ba tsaron da zai fito a wannan gun kuma an ce ko ta jirgin sama ka fice dagon sai kayi mara kayan mace shara domin allah ne ya bar abin ya zama aya har ƙarshen duniya akan wannan fasadin na riwaɗi ga irin abin da allah to amma yanzu ga shi da shi ma ya zama ruwan da wa'ansu bokaye su ba su sa'a wa'ansu gashi nan zai biyan bukata wa'ansu dai gashi nan wani ma ka rasa da wani dalili yake wannan fasali ba akwai wani jami'in tsaro a wannan garin babba ne wata rana muna tattauna da shi yake cewa da mu akwai wani mashin irin mashin nan da yara suke hawa waɗannan masu fim din nan ya nuna mana wata alama ya ce wallahi duk mashin din da gani da wannan alamar a cikin sa to duwadi ya kan gaba da shi babban jami'in tsaro ne ya ce inda ya ga matashi a irin wannan masu da irin wannan da wannan alama to luwaɗi ya kai kamar shi kuma yace suna nan har ƙungiya gare su a arewacin ƙasar nan ƙungiyar 'yan luwaɗi suna da rijista da gwamnati duk inda ɗansu a kama da ko shiga wani alhizi ne sun fito da shi in ba Allah mai haƙuri bane ya zai zauna lafiya ku duba fa yadda ƙur'ani yake ba mu labari da ta wadancan ba a kuffarukum khairun min ulaikum kafircin ku daban da nasu ne ko laifin daban daban ne ba daban daban ne haƙurin Allah da kuma alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wallahi da muke cikin amma da tini magana ta kare yanzu liwadin nan kullun sai an yi shi domin manufofi mabambanta to ga irin abin da Qur'ani yake faɗa ko manzon Allah ya faɗo hukuncin wannan kisa ne kawai ba zancen a tuba ba bincike an taba aure ko ba a taba yi ba inda an kama yan luwaɗi kirkashi su za a kawai shi ne hukuncin su a shirar musulunci to daga wannan shi ne ƙalubale musamman matasa wa'an za a yaudare shi a ba shi aiki sai a yi luwaɗi da shi wani hatta adimcin za a ba shi a jami'a sai an yi fasadi da shi su ko masu yin wannan ɗin bokaye da suke ba su wannan wannan umarnin sai kayi luwaɗin sannan za ka zama abin da kuke so ka zama al'ummar nan haka ake yi gaci saboda kamar roƙon Allah ya tsare mana imanin da zuriyar mu da dukkan al'ummar musulmai gaba daya za mu samu matsaya a nan insha Allah gobe za mu ta kisa annabi shaibu alaihi salam abinda muka faɗa daidai a laban muladansa abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yafi mana Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan mahaifanmu Allah ya samu lafiya mu gama lafiya wannan goma da muke cikin ta Allah ya kaddara muna cikin wanda Allah ya wa gafara da rahama a cikin ta Allah ta'ala ya samu dace muna da babbar rabo a cikin wannan alkhairi Allah ta'ala ka yafe mana zanubanmu ka tabbatar da daidai din mu ya rabbal alamin dukkan masu bukata Allah ta'ala ya biya mana alkhairi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya assalamu alaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، akwai tambayoyi da kuma neman addu'o'i a mai tambaya na farko yana tambaya ne akan sallah ya ce akar makalla ni ne na fara sallah na yi raka a biyu sai wasu mutane suka zo suka fara sallah a kusa da ni to zan iya yanke wannan sallatawa in haɗu da su don in samu a ladan jami eh irin wannan matsalar malam usaimin ya ishara a cikin a cikin littafin sa sifatu salati cewa idan kana sallah kai kadai kaga za ka da jami'i to wannan koda ka gama za ka iya mai da nafila sai ka zo ka jona kai jami'i domin jami'i shine sallah mafi daraja da alkhairi saboda ka an kai raka'a biyu ka sallame a take ta zama nafila sai ka je ka jona wancan jami'i domin ka samu albarkar jami'i wannan ya halatta insha Allah Allah ya saka da alkhairi sai tambayar sa na biyu ya ce malam da wani alamomi ne ake gane daren lailatul qadr eh hadisi ya bayyana cewa tun daga yinin za a samu rashin zafin rana da rashin hayaniya da kuma daren ya zama hudu lai ba hayaniya ba zafi tsanani ba sanyi tsanani duk wannan alamu ne kamar yadda abbas yake ba da labari an bayyanta an ce tun daga yinin ake gane alamu rana ba za ta yi zafi ba gari hayaniya za ta yi kasa-kasa hatta dabbobi da karnuka da waye kowa zai nutsu Allah zai rike daren ya zama sukun daren zai samu nutsuwa kansa daren da duk wani alamu ne da tuni magabata sun ta bayani a kansu kai dai abin da ake so duk wannan goma kara ya ta kawai kar ka tsaya ganin alama kuma kwado ya maka ba a gane ko duk goma ake so karaya shi yasa Allah ya koyi daren ya koyi hikima ne karaya goma tun da an ce ɗaya ne a cikin kwanaki goma karaya su duka sai ka dace a cikin su Allah ya samu dace
a mai tambaya na gaba ya ce malam mai gidana ne nake masa hidima a shago amma baya biya na yadda ya kamata to malam daga cikin kayan shagon zan iya ɗaukan wani abu a madadin a, sauran abin da baya biyan nawa a kaya yi cike ba a yadda ba kawai abin nan za ku yi bayani za ku yi da ke da shi mai gida abin da kake ban ba ya isa ta ba dole a yi yarjejeniya in sati sati zai sallame ka in wata wata ne dole yarjejeniya in har kai kana ganin abin da yanka zai baka bi ishe ka ba to kwara ka bar aikin da ka yi shi ka bari ka je ka yi mono da zai ishe ka amma ba hujja ba ce ka ce baya baka abin da zai kuma za ka ɗauki wani abu a kudinsa ko a shagonsa bai sani ba wannan ha'inci ne ba baka wani damar ba ku fito da kai da shi ku yi bayanin gaskiya abin nan da kake ba da bayan sata saboda ka ina so ka mun tsari a'a wallahi ba zan makari ba to shikenan zan bari shikenan da kace kwaban sana'ar bar ka bar ake kare mu ya ba da kai na a, sai tambayarsa ta biyu ce malam shin mai ciki za ta iya ajiye azumi
a za ta iya yi mana in dai har junan ya kai ba ta samun nutsuwa tattare da junanta tana samun takura da wahala za ta iya ajiye azumi kuma an ce ita in junan ne ma yasa ta ajiye azumin ba rama za ta bace wallahi da shayarwa in shayarwa ta hana a yi azumi ko juna ya hana a yi azumi an ce ciyarwa za ba rama za an fahimta na A, sai tambaya da ta rage jiya wanda ba mu karanta ba A, yana cewa malam mutum ne niyyar yin makaranta don a sadakatin jariya sai sai Allah ya- ya jarrabe shi da rashin lafiya ya zamto a, sai ya yi wasiya akan a ƙarisa wannan a makaranta Mm.
to bayan ya rasu sai yan uwansa suka yanke shawari su yi gurin da zai kawo kuɗi kowane iri ne ko riba ne sai suka buɗe gidan haya wanda har karuwai ana yi musu ciki a ciki to malam ladan zai je gare shi
ladan ne yawa ladan ne ya sako ya abin da yake ko zato zunubi yawa shi ko zunubi zai ita samu wasiya in har mutum ya yi ta kafin ya mutu ya tabbatar ko a rubuce ko da shaidu to shi ya fi damun Allah duk wanda ya juya wannan wasiyar bayan mamaci ya mutu to zulmin iyakansa wa man baddala ku ba da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu alladhi badaluna duk wanda ya juya wasiya bayan mamaci ya mutu ya canja wasiyar daga abin da mamaci ya bari to Allah ya ce fa inna ma ismuhu zanibin alal da ne baddilu da iyakan wanda ya canja shi kaga makaranta ya ne domin a gina ilimi da addini so kuma sun canja sun kawo kuɗi duk zunubin da za a yi a wani kuma ba ruwansa da shi kuma shi hasali ma ladan gina makarantar sa Allah zai bai shi su kuma su je lahira su ga abin da Allah zai bai su wannan shi da abin da Qur'ani ya faɗa insha Allah Allah
Allah ya saka da alkhairi sai wani bawan Allah ya turo da kuɗi naira dubu ɗaya ya ce a sa a asusun marayu